أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasinmu na ɗari da bakwai da karatun littafin al'adabin mufrat na al'imam al-bukhari za mu karanta hadisi na 525 zuwa hadisi na 531 a yau insha Allah waɗannan hadisai suna ɗauke da bayani akan maganar mara lafiya a lokacin da aka zo gai da shi al-imam al-bukhari sai babi na 240 shine babu ma yaqulu lil marid babin da ke bayani akan abinda za a faɗa wa mara lafiya wato hatta maganar mutum idan yana rashin lafiya ita ma akwai yanda ya kamata ta kasance saboda haka yasa imamu bukhari ya yi waɗannan babuka saboda ya karantar da mu cewa maganganunmu a lokacin da muke rashin lafiya da kuma lokacin da muka tafi gai da wasu marasa lafiya hatta maganganunmu akwai yadda sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta karantar da mu Allah ka sa mu tsaya a kai حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك الإمام مالك رحمه الله wato ya karanta da wannan hadisi an hisham bin urwa an abihi wato hadisin urwa bin zubair saboda shi ne mahaifin hisham hisham bin urwa bin zubair an aisha urwa bin zubair ya karbo hadisin wurin aisha Allah ya kara mata yarda annaha qalat aisha ta bada labari ta ce lamma kadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam almadinata a lokacin da manzon Allah ya iso madina wato a lokacin da ya hijira daga makka ya dawo madina da shi da sayyidina abubakar Allah ya kara masa yarda wo'ika abubakarin wa bilal wato abubakar ya yi laulayi da shi da bilal asali kalma ta alwa'aku da larabci shine al'alamu ya ji duhul insani min shiddati ta'ab aw al zafi da mutum yake samu saboda zazzabi wanda shi ake kira alwa'ku samun wato samun ciwo samun rashin lafiya lokacin da sayyidina abubakar ya iso madina da shi da bilal sun kamu da rashin lafiya sun yi ta jinya sun yi ta jinya sun dade wato suna rashin lafiya na zazzabi qalat aisha ta ce fa dakhaltu alaihima sai na shiga wurin su wato tana nufin ta tafi gaida babanta sayyidina abubakar as-siddiq da kuma bilal Allah ya kara musu yarda na shiga wurin su kultu sai nace ya abata ya kai baba kaifa tajiduka wanda shine abin da Imam Bukhari yake so ya nuna mana idan ka tafi gun mara lafiya wato ba laifi bane ka tambaye shi a kake jin jikinka yaya kake jin jikinka wannan ba laifi bane shine abin da Aisha ta faɗa a lokacin da ta je gaida babanta Sayyidina Abubakar wannan shine abin da yasa Imam Bukhari yake cewa babu ma yaqulu lil maridi me ya kamata ka gaya wa mara lafiya idan ka tafi gaida shi aisha ta ce mu babanta yaya kake samun jikinka yanzu wato yaya jiki kamar da hausa kenan ashe wannan bai saba ma sunnar manzon Allah ba wa ya bilal kai ma bilal kaifa tajiduka yaya kake samun jikinka ya kake ji a yanzu qala urwa urwa bin zubair dan goyon aisha saboda a hannunta ya girma urwatu bin zubair ita ce ta karantar da shi kanin abdullah bin zubair yake ba da labarin ya ce wa kana abubakarin sadina abubakar ya kasance idan aka zatkul humma idan zazzabi ya kama shi shi sayidina abubakar ya kudu yana karanta wani baiti yana karanta wani baiti kullum ri'in musabbahun fi ahlihi kowane mutum yana wayewar gari ne a cikin iyalinsa والموت أدنى من شراك نعله mutuwa ta fi kusa da shi fiye da igiyar takalminsa sai na abubakar yana maimaita wannan dama jinya abin da ya kamata ta zama kenan kamar yadda muka karanta a wasu hadisai da suka wuce annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana ishara da cewa rashin lafiya wato yana zama kaman fadakarwa ne kamar tunatarwa ne ga dan adam cewa mutuwa fa tana gabansa saboda haka in ka samu rashin lafiya ka samu zazzabi kamar ana maka ishara ne kamar ana tuna maka ne karka manta tafiya fa tana nan mutuwa na nan a gaba saboda haka sannan abubakar waɗannan kalmomi yake maimaitawa kowane ɗan adam yana wayewar gari ne a cikin iyalinsa alhali mutuwa ta daɗa matsowa kusa da shi fiye da igiyar takalminsa babu shakka haka ne shekaran jiya kana nesa da mutuwa nisarka ga mutuwa a jiya ta fi ta shekaran jiya na yau ya fi na jiya na gobe kuma zai fi na yau saboda kullum matsowa muke kusa da ajalinmu da mutum ya so da yaƙi Allah ka kyauta ƙarshen mu kata wannan ya nuna cewar su manya idan jinya ta same su wannan jinyar suna ɗaukanta wato a matsayin ishara ce ta Allah subhanahu wa ta'ala gare su saboda ka yi sa sidna abubakar ta zo gai da shi sai yake gaya mata haka ai ba ma mara lafiya ba wato kina tambaya ya nake jin jikina to ai kowane dan adam ba ma mara lafiya ba in gari ya waye ya matsa kusa da mutuwarsa don haka ba sai kayi jinya ba kaga wannan magana ce mai dauke da ilimi ba sai mara lafiya ba kuma kamata ya a ce ma labiyayye ne ya yi wannan maganar sai ya zama shi sai na abubakar ba shi da lafiya yake faɗin wannan Allah ya kara masa yarda wa kana bilalun idza uqli'a anhu shi kuma bilal idan an dan sake shi shine uqli'a anhu zazzabin idan ya sake shi yarfa'u aqiratahu sai ya daga muryarsa fa yaqulu yana cewa ala laita shi'ri wato laita ilmi ina ma na sani shine laita shi'ri da larabci wance laita shi'ri laita ilmi laita ni alimtu ina ma na sani wanda in ka duba lisanul arab haka na yanzu yana mujalla na goma shafin ɗari biyar da goma sha hal abitan na lailatan ina ma na sani shin a daren yau zan kwana ne biwadin a wani kwari wa hauni idhirun wa jalilun alhali gewaye da ni akwai ciyawar tsauri da kuma ta gamba me yake nufi ina ma na sani a daren yau ba mamaki zan kwana ne a cikin kabari daga shi ma kamar wa'azi yake ina ma na sani saboda ciyawa ta izhir ciyawar tsauri da ita suke yin suke amfani idan za su binne mamaci suna amfani da shi a garin makka haka na a madina na ce mar izhir shine lemon grass wannan ciyawa mai kamshi amma idan aka ce jalil duk da cewar ya zo da fassara kashi biyu ciyawar gamba ce ita ce ake kira jalil akwai malaman da ke cewa kuma wani dutse amma kama ana kiransa jalil in ka duba sharhin wannan hadisin wa hal aridan yawman miyaha majannatin shin zan gangara ga kogi na majanna bilal yake faɗin haka ina ma na sani ko zan iya samun damar tafiya kogir majanna wanda sunan guri ne ya zo kitabu siha fi tajin luga na al-imam jauhari al-majanna akan ce masa mijanna majanna sunan guri ne a garin makka wasu 'yan milamilai ne tsakaninsa da garin makka wanda a zamanin jahiliya akwai wata babbar kasuwa da ake ce a garin saboda ka jama'a na sha'awar tafiya wannan kasuwa kasuwar ta shahara a tsakanin larabawa gaba ɗaya duk ƙasar larabawa kasuwar ta shahara saboda ka yanzu bilal ya taho madina sai ke cewa ina ma na sani ko zan sake samun damar tafiya kogin majanna wahal yabdu walli shamatun wa tafilun kuma shin dutsen shama da dutsen tafil za su bai sake bayyana gare ni wasu duwatsu ne a garin makka wato kamar bilal yana cewa ina ma na sani shin allah zai kara min tsawon rai gaba in samu damar isa wannan kasuwa in isa wannan kogi in ga waɗannan duwatsu kamar yadda ya zo cikin fathul bari ibn hajar ya yi sharhin wannan waɗannan baitocin yana mujallar na goma shafiyan ɗari da ɗaya ya ce shamat wa tufail huma jabala ne inda jimhur akasarin malamai suna cewa shamatu da tufil akan ce mai tufail akan ce tufil waɗannan duwatsu ne akasarin malamai suna cewa sunayen duwatsu ne a garin makka to bilal yana kamar bege kamar yana begen garin makka kuma gashi yanzu suna madina to amma maganarsa kamar wa'azi ne wa'azi yake wato tana yiwa a daren yau zan kwana ne cikin kabari tana yiwa ba zan sake samun damar tafiya kasuwan nan tafiya ga tsaunukan nan wuraren da ka sha saba zuwa kana shakatawa ko tana yiwa ba za ka sake samun damar tafiya ba kamar wa'azi yake makansa qalat aisha aisha tace radiyallahu anha faji'tu rasulullah saboda haka sai na tafi ga manzon Allah fa akhbartuhu sai na bashi labari ya rasulullah na tafi gaida mahaifina sayyidina abubakar da bilal ga abinda sayyidina abubakar ya faɗa ga abinda bilal ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gane maganar bilal kamar yana begen makka ne kamar yana begen makka kamar yana sha'awar garin makka madina ya samu wahala ta rashin lafiya saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam nan take yayi addu'a Allahumma habbib ilaina almadina ya Allah ka sa mana son garin madina ka hubbina makkata aw ashadda kamar yanda muke son makka ko ma fiye da son da muke wa garin makka idan bilal zai zai ambaci wasu duwatsu a garin makka wata kasuwa tana makka wani rafi yana makka kuma shi yana madina kaga yana nuna yana begen wancan gari shine manzon Allah yayi addu'a nan take Allah ka sa mana son madina kamar yadda muke son makka ko ma fiye da yadda muke son makka me yasa yace ko ma fiye saboda sun yi hijira komai darajar makka ga wanda ya hijira madina ta himar ga wanda ya hijira madina ta fi masa saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara addu'a ya ce wa sahiha Allah ka inganta wannan garin wa barik lana fi sa'iha wa muddiha Allah ka yi mana albarka cikin sa'i na garin nan da mudu na garin nan abinda suke awu da shi a garin madina wanqul hummaha ya Allah ka ɗauke zazzabin garin nan faj'alha bil juhfa ka sanya wannan zazzabin a garin juhfa saboda wannan zazzabi shi ya kawo har mutane ke tsoron zaman gari kuma juhfa din nan shine miƙatin ahlul maghrib wal misr mutanen yammacin duniya kamar mu idan za mu tafi saudiya nan da miƙatin mu kamar mutanen misra mutanen sudan miƙatin su kenan amma yanzu babu shi ya zama ana ihram daga rabib to garin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah ya dauke zazzabin Madina ya kai shine Juhfa wanda garin babu shi a yau yana bakin kogi kuma garin yana wato arewa maso yamma da makka wanda ya kai kilomita 200 tsakaninsa da makka in ka duba takhriju fikri sira hadisi na 173 wannan isnadin hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta daga annabi hadisin aisha kuma hadisin asalinsa yana sahih bukhari wato kamar yadda al-imam bukhari ya kawo shi a cikin al-adab al-mufrad hadisin yana sahihul bukhari yana akwai inda al-imam bukhari ya ware kitabu fadailil madina inda ya ware bayani akan falalan madina wannan hadisin yana cikin hadisai da suke nuna falalan madina tunda gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah ya sa masahabbai son garin madina fiye da son makka kaga yana cikin abin da ke gwada maka madina tana da falala saboda aka yi sa al bukhari ya ware guri ya ware sashi a littafinsa wanda ya kira shi kitabu fadailil madina saboda aka sai ya kawo babi babin shine babu karahiyatin nabi an ta'ura madina da kuma babu du'a babu man da'a bi raf'il waba wal humma to amma a riwaya ta al-imam bukhari hadisin ya dan fi haka tsayi addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a lokacin da aisha ta zo ta ba shi labari maganar sayyidina abubakar da kuma maganar bilal annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allahumma la'an shaibata bin rabi'a ya allah ka la'anci shaiba bin rabi'a wa utbata bin rabi'a wa umayya bin khalaf ya allah ka la'anci utbata bin rabi'a da umayya bin khalaf kama akhrajuna min ardina yanda suka fitar da mu daga kasar mu suka kore mu daga mahaifar mu garin makka ila ardil waba'i suka kawo mu kasar da take da wato cututtuka manzo Allah ya faɗi haka wanda kaga farkon maganar sa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yana yana wato jimamin hijira zuwa garin Madina annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sun sun kore mu daga makka sun kawo mu garin Madina da manzon Allah ya faɗi haka sannan sai ya ce to Allahumma habbib ilaina al-madina ka hubbina makkata au ashadda ya Allah ka sa mana son garin nan kamar da muke son makka ko ma fiye da haka اللهم بارك لنا في سائنا وفي مدنا وصحيها لنا وانقل همها الى الجوفة me yasa mutane ba su son garin Madina saboda yawan laulayi da ake a garin da shine ake kira alwaba akwai akwai yawan cututtuka a garin Madina saboda haka sai manzo Allah ya ce Allah ka ɗauke waɗannan cututtuka ka mai da su jihufa saboda jama'a su so hijira zuwa wannan gari tun da garin ka zaɓa mana za mu zauna aisha ta ce wa kadimnal madina a lokacin da muka hijira muka zo madina wa hiya awba'u ardillah duk duniya ba ƙasar da take da cututtuka irin madina wato ƙasa mai cuta yawan cuta kamar annoba duk wanda ya shiga to sai ya kamu da ciwo laulai saboda haka sai aisha ta faɗi dalilin da ya sa garin madina ke da wannan siffa a wannan lokaci fakana butuhan ainihin babban kwarin da ya ratsa garin madina ya jire najjilan saboda a lokacin wato kazanta ne cikinsa yana dankare kasan kuma wurin da kazanta yake to dole za a samu kwayoyin cuta wanda shine abin da ibnu hajar ya faɗa cikin sharhin wannan hadisi فتح الباري مجلد نوع شافين قليل 21 هو القدير الذي لا يزال فيه الماء أسامو كددفي أسامو رواينا تيه سنوكما أقوي دك أروان لأن الماء الذي هذه صفته يحدث عنده المرض يزم روانا تيه بايا غدانا ga kazanta a ciki to kaga la shakka wannan gurin za a samu cututtuka da yawa to abin da ya faru kenan wanda Aisha ta faɗi dalilin da ya sa garin Madina yake da irin wannan hadisin yana sahihu muslim yana kitabul hajj babu targhib fi sukun al madina was sabr ala la'wa'iha hadisin aisha nan take ba da labari qadimna al madinata mun yi hijira daga makka mun taho madina wahiya wa bi'a gari ne mai cike da cututtuka fashtaka abubakarin washtaka bilal abubakar ya dinga laulayi sayyidina bilal shi ma haka فلما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوى اصحابه manzo Allah sai ya ga sahabbansa wannan ya kamu da ciwo yau wancan gobe wancan jibi cututtuka yana ta kama sahabbai قال سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي اللهم حبب إلينا المدينة يا الله كسامنا صم مدينة كما حببت مكة أو أشد كما يند كسامنا صم مكة كما في يد مكي صم مكة وصحيها يا الله كجارة من وننقري وبارك لنا في صائها ومدها الله كمنا البركة قسائنت الله كمنا البركة قمودنت وحول همها إلى الجحفة يا الله كقورد wato zazzabin da ke garin nan cututtuka da suke wannan gari Allah ka ɗauke su ka kai garin juffa a nan malamai ke cewa ba annoba ba ce yawan cuta ne da ke garin madina yawan cuta shi ake kira alwaba'u kamar yadda zo cikin fathul bari alqabi ya ce alwaba'u umumul amra wato cututtuka ne gaba daya ake kiransu alwaba madina tana da su iri iri da yawa a zamanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya koma wa kada atlaqa ba'dhum ala ta'un annahu wa ba bi annahu min afradi akwai malamai da zaka ga suna cewa annoba ita ma alwaba'u ne lakin laysa kullu waba'in ta'una amma hakika annoba da alwaba'u ba ɗaya bane alwaba'u shine cututtuka su yawa a guri amma annoba cuta ce guda da take iya zuwa ta hallaka mutane da yawa a lokaci daya to ita madina ba annoba bace a cikinta saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana mutane su hijira zuwa gare ta ba inda annoba ne ba daidai bane mutum ya hijira ya zo garin da annoba ta auku saboda haka garin madina ba annoba bane shi yasa ake kira ake cewa akwai bambanci da alwaba'u da kuma abba'un shi alwaba'u wato shine umumul amra kowace cuta ana kiranta alwaba' zazzabi alwaba wato cuta idan ta yi yawa a guri sai a ce ma wannan gari arbun wabi'a ƙasa ce mai yawan cututtuka amma ita annoba tana zuwa ne lokaci guda idan ta zo ta kashe mutane da yawa cuta guda ɗaya ce idan ake kira annoba saboda haka akwai bambanci a tsakanin saboda haka yasa ta wajen hukunci ma akwai bambanci idan annoba ce ta auku babu kyau mutum ya shiga garin da annoba ta sauka amma alwaba'u gari ne yawan cuta wannan ba a haramta maka shiga ba kamar yadda madina take saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a yace ya rabbi ya Allah kamar yadda muke son wancan gari da muka baro Allah ka sa mana son wannan gari da muka zo tunda kai ka zaba mana shi kuma Allah ka mana albarka a wannan gari kamar wannan darasi ne gare mu idan ƙasarka ta ɓaci ka yi addu'a Allah gyara ta Allah zai iya Allah zai iya gyara ƙasar matukar ba ba abu ne wanda ya zama dole sai ka yi hijira saboda shi ba saboda cututtuka ne tunda cuta ce Allah ke iya kauda ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yadda muke son wancan gari Allah ka sa mana son wannan gari kamar shi ko ma fiye da shi kuma ka gyara mana garin shine ma'anar sahiha ya Allah ka inganta garin nan gare mu sannan ka yi albarka mamudinmu da sa'inmu wato abincin da muke ci a garin ka sa masa albarka nabi sallallahu alaihi wasallam wannan addu'a dai sai Allah ya karba saboda haka sai Allah ya ɗauke cututtuka da madina ya kai aljuffa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi Allah tabaraka wata alaye to anan malamai suke cewa mushkila da aka samu kamar yadda ya zo cikin fathul bari استشكل بعض الناس الدعاء برفع الوباء لأنه يتضمن الدعاء برفع الموت idan aka ce Allah ya ɗauke cuta daga gari to ai kamar ana cewa Allah ya ɗauke mutuwa ne daga gari ya za a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ɗauke cuta daga garin Madina wal mautu hatmun maqbi baya ga cewar mutuwa kuma dole ne Allah ya riga ya hukunta idan ma an ce Allah ya ɗauke cututtuka daga Madina ai ba za a bar mutuwa ba to ya za a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka fa yakunu zalika abasan manzo Allah ya roki Allah abinda ba zai yi ba kenan saboda idan aka ce Allah dauke cuta daga wannan gari ka kai wani gari to idan an dauke cutar mutanen garin za su zauna ba za su mutu ba labudda za su mutu ya za a yi su mutu sai sun yi ciwo sai zama addu'ar kamar al'abasu shine ibnu hajar ya ce la kayi addu'a Allah ya dauke cuta la yunafi ta'abbud bi du'a addu'ar da kake yi ibada ce addu'a da kake Allah tabaraka wa ta'ala ka bani sauki ko ka kawar da wannan cuta gare ni ita kanta ibada ce li'annahu kad yakunu min jumlati al-asbab fi tuli al-umr wanda yana iya zama sababi na samun tsawon rai tunda hadisi manzon Allah ya tabbatar da wannan aw raf'il marad kamar misali ka roki Allah Allah ka raba ni da wannan cuta Allah ka dauke wannan ciwo duk ibada ce duk sa'ilin da ka roki Allah kana addu'a addu'a kuwa ibada ce وقد تواترت الاحاديث ابن حجر yace bare an samu hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam masu yawa wannan suke mana ishara ga haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsarin Allah min aljunun wal juzam wa sayyi al asqam Allah ina neman tsarin ka game da cutar hauka game da cutar kuturta game da munanan cututtuka munkaratul akhlaq munanan halaye wal ahwa'i wal adwa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsarin Allah game da waɗannan cututtuka kaga ya gwada cewar ibada ce ka roki Allah ya raba ka da wata cuta idan dama tana tare da kai ko ka roki Allah ya kare ka idan baka same ta ba faman yunkiru tadawi bid du'a'i idan mutum ya ce ba daidai bane a roki Allah a matsayin magani ka yi addu'a a matsayin magani yalzamuhu an yunkira tadawi bil aqaqir idan ka ce kada a yi addu'a saboda Allah ya kau da cuta to kamar kana cewa kar a sha magani saboda duk ma'anarsu ɗaya dukkansu sababi ne na samun sauƙi daga wurin Allah saboda maganin da kake sha ba shi ne ke baka sauƙi ba sababi ne na samun sauƙi haka nan ita kanta addu'a din ba ita ke baka sauƙi ba sababi ne na samun sauƙi wanda zai baka waraka shine Allah saboda haka matsayinsu guda ne walam yakul bizalika illa shuzur idan ka ji mutum yana kar a yi kar a sha magani to wannan baya da'iran ahlus sunna kaɗan aka samu a tarihi waɗanda suke ganin ba daidai bane a sha magani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a sha magani cikin hadisai da yawa da shine ibnu hajar yake cewa wal ahadithu sahiha taruddu alaihim hadisai ingantattu daga manzon Allah suna ishara ga haka wanda shi kansa manzon Allah ya sha magani ya yi umarni a sha magani kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a don haka yasa amfani da addu'a filtija'i ila du'ai mazidu fa'ida idan ka auna mutumin da ya sha magani idan mutum ya sha magani zai iya samun sauki wanda ya yi addu'a zai iya samun sauki sai ibnu hajar ya ce kuma wanda ya rike addu'a ya ku wanda ya sha magani في التجاء إلى الدعاء مزيد فائدة ليست في التداوي بغيره duk maganin da zaka sha a duniya ba maganin da ya kai addu'a babu me yasa saboda cikin addu'a akwai alhubu akwai attazallul lirrabbi bi nafsika idan ka ɗauki kuɗi ka je kemis ka sayo panadol sha kawai za ka yi ka ruwa wani lokaci sai ka manta ma hamdala saboda kai ganin ka kawai warakar tana panadol ko saboda ka an gama amma idan mutum zai yi addu'a farko sai ya kaskantar da kansa ga Allah ya yarda Allah ɗai ke iya warkar da wannan cuta baya ma waiwaye ya yi tunanin akwai abin da zai iya raba shi da wannan cuta in ba Allah ba saboda haka kaskantar da kai da kake ga Allah tabaraka wa ta'ala neman sauki da kake wurin Allah yaƙini da ke zuciyarka cewa ba mai iya baka sauƙi sai Allah wanda ya nuna cewa addu'a ta fi ƙwayar magani da zaka sha kuma haka ne saboda zaka kaskantar da kai ga Allah bal man addu'a min jinsi tarki al'amali saliha ibnu hajar yace idan ma aka ce ka bar addu'a to kamar ka bar aikin kwarai ne ittikalan ala ma qaddara kace ka dogara da kaddara ba ruwanka da da addu'a fa yalzamu tarku al'amali jumla wanda ya ce ba zai yi addu'a ba zai bar Allah ko dai ya bashi sauki kawai ko ko ya karɓi ransa to kamar mutum da ya daina aiki ya ce zai sa idan an tashi a lahira inda ya ga dama inda Allah ya ga dama ya kai shi ko wuta ko aljanna wanda ko halaka ce ba aki da sunna ba ce yani raddul bala'i bid du'a ka raddi sahmi bit tursi idan kana misali kamar mutum ne ya harbo ka da kifiya sai ka ɗauki garkuwa sai ka kare wannan kifiya to haka addu'a take walaysa min shart al-iman bil qadar Allah yatatarrasu min rami sahmi misali an harbo ka da kibiya sai ka ce a kai zaka dogara Allah zai kare ka Allah zai kare ka amma dauki abin da Allah ya samar saboda kariya to sai ka dauki garkuwa sai ka samu kariyar Allah subhanahu wataala to anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ya dawo madina wanda hadisai da dama sun tabbatar da haka sun taras da madina gari ne wanda ke da cututtuka da yawa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah kada sahabbansa su kyamaci wannan gari fa tun daga abin da bilal yake na begen makka kada a wayi gari kuma sahabbai suna kyamar garin da Allah ne ya zaɓe shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin manzon Allah ya yi hijira daga makka wallahi sai da aka nuna mar garin da zai koma Allah ya zaɓe shi garin madina to sai gashi an taho madina an tarar da madina da wani cikas ana da damuwa na cututtuka saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga damuwa yake ta addu'a Allah ka kawar mana da wannan cuta ka sa mana son garin nan saboda son Madina ya zama ibada son Madina ya zama ibada tunda hijira zuwa ga manzon Allah a wancan zamani dole ne a littafin sahih bukhari kitabut ta'bir babu idara annahu akhraja ash-shay'a min min kura fa askanahu mawdi'an akhar al-imam bukhari ya kawo hadisi hadisin abdullahi bin umar wanda ke nuna cewar allah ya amshi addu'ar manzon allah wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a allah ka sa mana son madina kamar yadda muke son makka allah ka kawar mana da cututtukan garin nan allah ka mai da su juhfa ana nan ranar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mafarki saboda haka sai manzon allah da safe yake gaya masa habbai mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne wahayi wanda ke nuna cewar Allah ya amshi addu'arsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ra'aitu ka'annan ra'atan sauda a fa'iratar ra'asi na yi mafarki sai naga kamar naga wata mata baka mai birkicaccen kai kanta babu tsari kamar mahaukaciya kharajat min al-madina ga matan ta fita daga garin madina hatta qadimat bi mahya'a yani al-juhfa sai naga ta bar madina sai gashi ta tafi juhfa manzo Allah da ya tashi yake ga masahabbai saboda haka sai manzo Allah ya ce fa awwaltu saboda haka na fassara mafarki na mafassaran da nayi anna waba al-madinatu nuqila ilaiha cututtukan garin madina Allah ya ɗauke ya kai garin da na ce a mayar wanda shine fasaran da na yi mafarkin wato wani lokaci Allah tabaraka wa ta'ala yakan amsa wa annabi sallallahu alaihi wasallam directly ta hanyar mala'ika wani lokaci kuma Allah yakan amsa wa annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar mafarki saboda haka ta mafarki annabi ya gani cewa Allah ya amsa addu'arsa cututtukan garin madina yazo an ɗauke su saboda haka yake gaya masa habbai to a nan akwai abin lura kuma aisha ta tafi gaida sayyidina abubakar sayyidina abubakar babanta ne wannan ba mushkila ko amma bilal fa bilal ba mahaifinta ba ne to shine ibnu hajar ya ce wa zalika qabla hijabi ai abin ya faru ne bayan hijira daga hijira zuwa madina abin ya faru kuma daga shar'anta hijab ya zo ne daga baya saboda haka a lokacin da Aisha ta tafi gaida sayyidina Abubakar da kuma sayyidina Bilal a lokacin ba a shar'anta hijabi ba don haka ba mushkila bane sannan kuma ko da an shar'anta hijabi Ibn Hajar ya ce abin la'akari da shi abubuwa guda biyu ne da farko idan mace za ta tafi gaida wani mutum wanda ba maharami gare ta ba ko ba mahaifinta ba ba mijinta ba misali to ka'ida ne a samu hijabi tare da ita wal amnu min al fitna sannan a samu aminta daga fitina a samu aminta daga fitina kaga a zamanin su mutane na tsare imani ba za ka hada zamanin su da wannan zamani ba mata ta tashi ta je asibiti gaida wasu mazaje da ba ta san su ba wancan zamani ba mushkila bane saboda karfin imanin su amma ibnu hajar ya ce ka'ida ce kafin mace ta je gaida wani wanda ba maharami gare ta ba a samu sutura cikakkiya sannan kuma a samu aminta daga fitina aminta daga fitina shine babu wani sharri da zai biyo baya kuma sharruka da yawa sukan biyo baya babu shakka matarka ce an kwantar da ita asibiti sai ga wani ya zo gaida ita yau gobe ya dawo ji kai ya akai ne lafiya ce na zo raya sunna wace sunna kaga ba ba a aminta daga fitina ba to wannan shine ko ko matar mutum ya zamanto ta nemi izini za ta je asibiti gaida mara lafiya wane ne to wani mutum ne dai musulmi ba lafiya yau ta je gobe da yamma don Allah abin izini zan sake zuwa a zaki je ina asibiti kaga fitina ta fito to wannan shine abin da Ibn Hajar yake faɗa sha'an akwai bambanci saboda haka al'adar mutane al'adar mutane takan yi tasiri ta wajen sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zaka tarar da al'adar larabawa ta dace da sunna al'adar ko idan bata dace da wani ba shine saddu zari'a ke shigo a ce a a daina saboda hangen me zai biyo baya idan ba a daina shi ba abinda mutum zai faɗa wa mara lafiya حدثنا معلى بن أسد العمي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار الأنصاري قال حدثنا خالد الحذاء shine Khalid bin Mihran an Ikrima an Ibn Abbas wato hadisin Abdullah bin Abbas wanda mun karanta shi a baya annan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam dakhala ala a'rabiyyin ya'uduhu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shiga wajen wani balaraban kauye saboda ya gaida shi ba shi da lafiya qala Abdullah bin Abbas ya ce wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam iza da fala ala maridin ya'udu kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya shiga wajen mara lafiya saboda ya gaida shi idan ya tafi gaida mara lafiya ya shiga wurinsa annabi sallallahu alaihi wasallam kala yakan ce la ba'sa tahurun insha Allah wato babu laifi mai tsarkakewa ne insha Allah a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajen wannan balarabe abin da ya faɗa masa kenan wato anan al-imam al-bukhari kamar yana mana isharar da cewar idan mutum ya tafi gaida mara lafiya yana iya tambayarsa yaya kake jin jikin kamar kamar yadda Aisha ta yi kaga ba laifi bane idan mutum ya tafi gaida wani mara lafiya ba sai ya tambaye shi ya jikinka ba kawai sai dai ya faɗi wata kalma ta kwantar da hankalin mara lafiya din a nan annabi sallallahu alaihi wasallam bai tambayi wannan ba kauye ba laraban kauye ya kake ji ba bai tambaye shi ba sai dai kawai ya faɗi wata kalma na kwantar da hankalinsa ya ce masa la ba sa tahurun insha Allah kala sai wannan balarabe ya ce za ka tahurun zazzabin shine mai tsarkakewa in ji balaraban kauye kalla a'a bal hiya humma tafu zazzabi ne mai tafasa au tasur ko kalmar tasur wato mai tafasa duk ma'anarsu guda ala shaifin kabir wato akan tsoho wanda ya girma wanda tsoho da ya manyanta tuziruhul qubur wanda zazzabin yana ta kokarin ya kai tsoho makabarta shine ya kai shi ziyarar kabari kaga ya gardama da annabi sallallahu alaihi wasallam ba a jayayya da manzon Allah قال النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi ya ce fa na'am iza to haka din kenan yanda ka faɗa haka din kenan mun karanta wannan hadisin a baya kuma hadisin nan asalinsa yana sahih bukhari kitabul manaqib babu alamatin nubuwa fil islam al-imam al-bukhari ya kawo shi cikin alamomin annabci alamomi da suke nuna annabi sallallahu alaihi wasallam annabin gaskiya ne manzo ne na Allah tabaraka wa ta'ala ya yi babi sai ya kawo hadisai da suke misalin haka saboda haka sai ya kawo wannan misali din saboda ya tafi kai da wannan mara lafiya ya ce masa tahurun insha Allah mutumin nan ya yi gardama sai manzo Allah ya ce fa na'am izan to haka din kenan kuma abin da ya faru kenan wannan mutumi ya mutu saboda ya ce ai zazzabin zai kai shi kabari saboda haka dan me za a ce zazzabi mai yawan tsarkakewa ne zazzabi yana tsarkake jikin mara lafiya kaga ya gardama da annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce to hakan ne saboda haka mutumin ya rasu kaga sai ya zama mu'jiza ga manzon Allah yana kitabul marba a sahih bukhari babu iyadatul a'rab wato babu laifi dan mutum ya tafi gaida kauyawa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na matsayin sa na jagora na shugaba da wanda ke birni da wanda ke kauye duk nashi ne amma lafazin da ya zo a cikin sahih bukhari an ibn abbas radiyallahu anhuma anna nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala ala arabiyyin ya'uduhu kamar yadda ya kawo anan قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده فقال له لا بأس طهور إن شاء الله قال سيمت من يتي قلت طهور كتي zazzabin nan mai yawan tsarkakewa ne haka yake gaya ma nan qul tatahurun kalla bal hiya humma tafuru aw tasur على شيخ كبير تزيره القبور فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن wanda mun ce hadisin ya taho daga sahabbai uku akwai abdullahi bin abbas shine wanda hadisin sa yake al-adab al-mufrad da kuma sahih bukhari akwai anas bin malik wanda hadisin sa yana musnad al-imam abi ya'la anna rasulullahi dakhala ala a'rabiyyin ya'uduhu wa huwa mahmum فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفارة وطهور saboda haka wannan lafazin ma babu laifi don mutum ya amfani da shi saboda hadisin yana al-musnadul imam ahmad kuma rijaluhu sikatun babu laifi in ka tafi gaida mara lafiya ko dai ka ce la ba'sa tahurun insha Allah ko ko ka ce tahurun wa kaffara shikenan ko kafaratun wa tahurun wato wannan cuta za ta zama kafara gare ka kuma za ta zama tsarkaka wato gare ka sai tsohon ya ce bal humma tafur ala shekhin kabir tuziruhul qubur lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan magana sai ya tashi ya bar shi kawai ya bar gidan yana faɗin haka sai ya tashi ya bar gurin wata rakahu hadisin Anas kenan wanda yana al-musnad al-imam Ahmad sahabi na uku shine Shurahbil al-Ju'fi Abu Abdurrahman Allah ya kara masa yarda wanda yace a nasa riwayar wato balaraban ƙauyen shi ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam ja'ahu a arabiyyun tawilun tana yiwa abin ya auku ba ga mutum ɗaya ba ya auku akai akai yan tafi buga wani balarabe ya taho yana yana bari jikinsa yana rawa saboda zazzabi ya rasulullah shaykhun kabir bihi humma tafur tuziru alqubur ya rasulullah ga tsoho tukub zazzabi na tafasa shi zazzabi na kokarin ya kai shi kabari sai maza Allah ya ce a a shekun kabir bihi humma tafur hiya lahu kafaratun wa tahur ka ce ga tsoho tukub zazzabi na tafasa shi amma zazzabin kafara ce gare shi kuma mai tsarkakewa ne gare shi amma sai ya sake maimaita maza Allah ya maimaita sai da aka yi sau uku sai maza Allah ya ce amma idza abaita fa huwa kama taqul tun da ka ki yarda da abin da na faɗa to kamar yadda ka faɗa din wa ma qaba Allah fa huwa ka'in abinda Allah ya hukunta ko dole sai ya tabbata saboda haka wannan sahabi yace fa ma amsa min al-gadi illa mayitan bai kai yammacin gobe ba face Allah ya karbi ransa to waɗannan hadisai sun tabbatar mana lallai ba dole bane sai ka tambayi mara lafiya yaya jikinka in ka tafi kawai kafaratun wa tahur ko la ba'sa tahurun insha Allah duk lafazin da mutum ya faɗa yana inganta hadisi na gaba حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب الفهري عن حرملة بن عمران التجيبي أن الماجر الإمام الشافعي الله يمس رحمه عن محمد بن علي القرشي النافع قال كان ابن عمر عبد الله بن عمر يا كسن إذا دخل على مريض idan ya shiga wajen wani mara lafiya ya tsaduhu yakan tambaye shi kaifa huwa yaya yake fa idza kama min indihi idan ya tashi daga wurin fa kala sai ya ce khara Allah laka Allah ya zaba maka alkhairi wa lam yazidhu alai bai kara komi wanda ya nuna cewar addu'a ta alkhairi duka in kayi wa mara lafiya kada dacewa da sunnar manzon Allah ko da baka dauko lafuzzan da aka kirga ba abdullah bin umar in ya shiga yakan tambayi mutum shine abin da nafi'u ke bada labari karallahu laka Allah ya zaba maka alkhairi wanda ya zo cikin an-nihayat fi garib al-hadis yana juz'i na biyu shafi na goma karallahu laka ma'anarsa a ataka ma huwa khairul laka Allah ya baka abin da yafi alkhairi wato idan abdullah bin umar ya tafi da mara lafiya sai ya ce Allah ya baka abin da yafi alkhairi to wannan addu'a sai ga mai fahimta shi mara lafiya zai ce yanzu kana zaba min mutuwa kenan to shi abdullahi bin umar yana cewa Allah ya zaba maka mafi alkhairi saboda akwai wanda mutuwa ce tafi alkhairi gare shi saboda haka abdullahi bin umar yake cewa Allah ya zaba maka mafi alkhairi al-imam al-jauhari yace asali al-khiyara al-ismu min qawlika khara Allah laka fi hadha al-amr Allah ya zaba maka game da wannan al'amari shi yasa ake cewa al-istikhara khara Allah laka Allah ya zaba maka in ka duba umdatul qari mujallal na bakwai shafi ɗari uku da ishirin da biyar wato wannan yana nuna mana ba lallai bane sai ka ɗauko wani lafazi na annabi sallallahu alaihi wasallam kana iya ma wato shi mara lafiya addu'a ta alkhairi kowane lafazi ka kawo idan dai addu'a nan na alkhairi ka yi masa wanda bai zama kayi laifi sai babi na 241 ma yujibul marid to shi kuma mara lafiya ba da me zai amsa kaga amsar da wancan ba kawai yayi dai ta kai shi ga halaka wace amsa mara lafiya zai idan aka zo gaida shi shine ma yujibul marid abinda mara lafiya zai amsa da shi wace kalma za ka amsa da ita idan an zo gaida kai حدثنا أحمد بن يعقوب وهو المسعودي الكوفي قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد القرشي عن أبيه شين سعيد بن عمرو سعيد بن عمرو يا بعد لابارن يتي دخل الحجاج بن يوسف الثقفي الحجاج بن يوسف الثقفي الحجاج لوكتين واتو دا aka samu rikici tsakanin Abdullah bin Zubair Abdul Malik bin Marwan wanda mun yi magana akai a baya Abdullah bin Zubair yana Makka Abdul Malik bin Marwan ya shirya sojoji karkashin jagorancin alhajjaj bin yusuf a sakafi yani mutum dubu ishirin su taho makka saboda abdullahi bin zubair ya ki yadda ya bar mulki ga abdulmalik bin marwan abdullahi bin zubair sahabi ne abdulmalik bin marwan ba sahabi ba ne saboda kasu suna da fahimtar sahabi idan yana da rai bai kamata wani ya zama shugaba a kansa ba kuma gaskiya ne saboda haka abin da ya kawo rigimar farko tsakanin al-husayn da Abdullahi bin Zubair da Abdullahi bin Umar waɗannan duk suna da rai wanda suke da fahimtar idan akwai sahabi to bai kamata wani ya ce a zaɓi wani shugaba sama da sahabin manzon Allah ba to wanda shine masomin rigima wanda ta kai ga rasuwar Al-Husayn Allah ya kara masa rahama da Abdullahi bin Zubair Abdullahi bin Zubair yana Makka saboda haka Abdulmalik bin Marwan ya turo Al-Hajjaj bin Yusuf da sojoji wajen dubu ishirin su zo makka in ma abdullahi bin zubair ya mika wuya ga wannan shugabancin ko kuwa idan ta kai ga yaƙi ne a yi to har dai ya kutsa masallaci kuma lokacin ya auku daidai lokacin ana aikin hajji aka kashe abdullahi bin zubair allah ya kara masa yarda wanda ya kasance ranar sha bakwai ga watan juma'a ula hijira na da shekara saba'in da uku bayan rasuwar manzon allah da shekara sittin da biyu abin ya auku abdullahi bin zubair ya rasu to abdullahi bin umar yana cikin wannan aikin hajjin wannan shekara yana makka aka yi wannan abin to shine wanda ke tare da abdullahi bin umar yake ba da labari ya ce alhajjaj bin yusuf ya shigo wurin abdullahi bin umar bayan an riga an kashe abdullahi bin zubair kenan dama ba a gama aikin hajjin ba ana mina ana zaman mina ya ce wa ana inda ina tare da shi wato ina tare da abdullahi bin umar fakada sai alhajjaj yake tambayan abdullahi bin umar kaifa huwa yake tambaya ya yake wato yaya mara lafiya yake kada sai ce salihun wato na kwarai ne bi ma'ana wato jikinsa da sauki kamar da hausa zaka ce ya jikin mara lafiya sai a ce da sauki saboda haka alhajjaj yake tambayan abdullahi bin umar ya ce masa man asabaka wa ya same ka wato wa ya same ka da kifiya yana cewa launa alam man asabaka a kabnahu da mun san wanda ya same ka da mashi da mun masa ukuba wato abin da ya faru hadisi ya zo cikin sahih bukhari yana kitabul idain yana kitabul idain babu ma yukrahu min hamli silah fil idi wal haram hadisin sa'id bin jubair al-imam al-bukhari yayi babi babu kyau mutum ya ɗauki makami a ranar idi ka ɗau makami ka tafi idi da shi babu kyau haka nan babu kyau mutum ya ɗauki makami ya shiga haramin makka waɗannan gurare guda biyu an hana babu kyau mutum ya ɗau makami ya tafi idi da shi kamar yadda maharba suke kenan ko ranar idi za ga maharba sun ɗauki makamai sun tafi idi da shi tafiya idi da makami babu kyau amma akwai inda yake halatta wanda shine idan akwai fargaban kafirai za su auka wa musulmi to wannan kuma dan an tafi da makami saboda kariya wannan ba laifi ba ne amma asali musulmai za su tafi idi ba su tafiya da makami akan haka al-imam bukhari yayi babi sai kawo hadisin sa'id ibn jubair sa'id ibn jubair isnadin guda ne da yanda ya kawo shi a cikin al-adabul mufrad abdu sa'id ibn jubair yace kuntu ma'a ibn umar ina kasance tare da abdullahi bin umar hina asabahu sinanun rumhi wani ya harbo kifiya wani mashi wani ya harbo mashi abdullahi bin umar ya zamanto yana kan raƙuminsa daga cikin jama'ar alhajjaj wani ya harbo wani sojansa ya harbo mashi saboda haka sai ya huda ainihin sawun abdullahi bin umar sai da ya hada da wurin ɗora kafa na mutum akan ragumi sai da ya hada da shi ya ce fa nazaltu sai na sako daga kan abin hawa na fa nazatuha na fisge mashin sai da na cire daga kafan abdullahi bin umar to amma mashin an riga an maryadi akwai dafi saboda ka kaga kenan dole dai abdullahi bin umar in ba tsawon rai ba sai ya mutu a dalilin wannan mashin ne sai ibn jubairin ya ce wa zalika biminan muna mina zaman mina abdullahi bin umar yana kan raƙuminsa aka yi masa wannan fa balaga al-hajjaj saboda ka labari sai isa ga al-hajjaj bin yusuf wanda dama sun taho makka saboda yaƙar abdullahi bin zubair kuma sun samu nasara har ma an kashe shi fa ja'ala ya'udu saboda haka da al-hajjaj ya ji labari wani daga cikin sojojin ya harbi abdullahi bin umar da mashi saboda haka sai ya taso musamman yana zuwa mina tanti na shi abdullahi bin umar saboda gaida shi fakadar hajja saboda haka lokacin da ya shigo shine sai alhajjaj ya ce launa alamu man asabaka da mun san wanda ya same ka da wannan mashi a qabnahu da mun masa uquba amma anan cikin aladabul mufrad ce man asabaka waye wanda ya same ka da mashi yana tambayan sa waye wanda ya same ka da mashi kaga anan sai abdullahi bin umar ya ce asabani man amara bi hamli silahi wanda ya same ni da mashi shi ne wanda ya ba da umarni a ɗauki makami fi yaumin la ya hillu fihi hamluhu a ranar da bai halatta a ɗauki makamin ba saboda ka shi abdullahi bin umar yana bashi amsa kana tambaya na wani sojan ka ne ya harbe ni ai wanda ya ba da umarni ga sojoji su ɗau makami a ranar da aka haramta ni shi ya harbe ni saboda haka kamar yana nufin kai ka harbe ni da mashi tunda kai ka ba da umarni a ɗauki makami a ranar da an haramta ya'ani alhajjaj amma sahih bukhari fakada ibnu umar abdullahi ibnu umar yace anta asabtani wannan ya zo cikin sahih bukhari anta asabtani kai ka same ni da mashi kada sai al-hajjaj ya ce kaifa ya zaka ce ni ne ya za a ce ni ne na harbo ka da mashi sai ya ce dalilin da yasa ni ce kai ka harbe ni hamalta sila ka dauko makami fi yawmin lam yakun yuhmalu fihi a ranar da bai zama ana ɗaukan makami a cikinsa ba idan za a tafi aikin haji ba makami kai ka zo maka da makami wa adkhalta silah al-haram ka shigo da makami cikin harami walam yakun silahu yudkhalu al-haram kafin zamanin ka tun zamanin manzon Allah ba a shigar da makami cikin harami idan za a yi aikin haji saboda ka kai ne wanda ka same ni da da wannan in ka zo fathul bari mujallar na uku shafi na 287 yan kwanaki kawai abdullahi bin umar yayi na jinya sai ya rasu wanda shine ajalin abdullahi bin umar saboda haka yasa kake gani wasu malamai sukan ce al-hajjaj shi ya kashe abdullahi bin umar ba directly shi ya kashe shi ba amma sojansa ne ya kashe shi kuma abdullahi bin umar ya faɗa mar yace kai da ka bada umarnin kai ka kashe ni kuma hakika hadisai sun inganta da wannan wanda ya auku a hijira ta 74 abin da hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka abdullahi bin umar ya rasu a garin makka kuma ana aikin hajji a littafin siyaru a alamin nubala mujallar na uku shafi na 232 yaron abdullahi bin umar shine salim salim bin abdullahi bin umar yana tare da shi salim bin abdullahi bin umar ya ce mata abi bi makka babana ya rasu a garin makka wa dufina bi fakhi an binne shi a wani guri da ake kira fakhu sanata 40 wa 70 hijira na da shekara 74 wa huwa ibnu 40 wa 80 yana da shekara 84 a duniya abdullahi bin umar yana shekara 84 domin su ne ragowar sahabban manzon Allah da suka rage kuma su ne yara matasa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam domin lokacin da aka zo yakin uhud abdullahi bin umar shekararsa goma sha hudu lokacin da aka zo yakin uhudu abdullahi bin umar yana da shekara goma sha hudu saboda haka in kayi lissafi umruhu hamsin wa tamanin sada za ka taras da shekarun da ya yi shine tamanin da biyar tamanin da biyar wanda yana cikin na tamanin da biyar allah ya karbi ransa allah ya kara masa yarda a nan kafin ya rasu yaron yake ba da labari salim ya ce wa ausani an adfinahu kharij al-haram kafin ya rasu babana ya bin wasiya in dauki gawarsa in binne ta a waje da harami kada in binne gawarsa a haramin makka saboda yana cikin waɗanda suka hijira daga makka zuwa madina baya son a binne gawarsa a makka tunda sun yi hijira sun batta kafin Allah ya karbi ransa ya bar wannan wasiya ga dan shi ya ce idan na rasu karka yadda a binne ni a cikin makka to sun yi ta kokari yanda za su yi su binne shi waje da harami salim ya ce falam naqdir ba mu iya ba fadafannahu bi fakhin fil haram saboda haka sai muka binne shi a wani guri da ake kira al-fakhu wanda shine ya shahara da sunan makbaratul muhajirin makabartar al-muhajirun waɗanda suka rasu a makka banda dama can sun yi hijira sun bar makka to sai a kai su wannan makabarta a bine su ba dai cikin garin makka bane amma shi abdullahi bin umar ya so a raba shi da haramin ne ma gaba daya amma abin da ba a so a asali a ka'ida shine mutum ya mutu a makka tunda ai ba cikin garin makka bane makabartar tana bayan garin makka saboda haka nan abin da ake tsoro na cewa mutum ya koma kasar da ya hijira ya rasu din wato Allah ya raba shi da wannan tunani saboda haka yasa Abdullahi bin Umar ya ce a fitar da gawarsa daga harami amma sun yi ta kokari hakan bai samu ba akwai sahabban da aka binne su a wannan makabarta da ake kiranta makabaratul muhajirin kamar abu waqid laisi al-haris bin auf wanda shi ma sahabi ne idan sahabi da yayi hijira daga makka to sai ajali ya same shi a makka sai a dauki gawan sai a kai can makbaratul muhajirin saboda kada dai a ce an binne shi a garin makka tunda ya hijira ya batta kaga wannan hadisin ya mana ishara da cewar daukan makami a lokuta guda biyu din nan babu kyau a dauki makami a ranar idi ba shi da kyau wanda ya zo cikin hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kamar kitabul musannan al-hafiz abdul razzaq babul khuruj bis silah wa wujubul khutba akwai hadisi bi isnadin mursal an bahab bin muzaham wanda yake cewa na ha rasulullahi an yukhraja bis silah yawm al-eid manzon Allah ya hana mutane idan za su tafi idi su dauki makamai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana an ka duba sunan ibnu majah كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في لبس السلاح في, في, في يوم العيد akwai hadisi wa in kana isnaduhu da'if hadisin abdullahi bin abbas yana cewa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an yulbasa silah fi bilad al-islam fil idai an hana mutum ya sanya makami a kasar musulmai illa an yakunu bi habaratil adu sai dai fa idan akwai makiya a wannan kasa din kamar yadda muke cewa maharba sukan dauki makami su tafi idi kamar ƙasa da ake fargaban kafirai za su iya aukan mu musulmai wannan ba laifi ba ne amma idan a ƙasar musulmai ne zalla wasu su ɗauki makamai su je idi da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana akwai hadisin jabir akwai hadisin abdullahi bin umar akwai hadisin abdullahi bin abbas سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلع وده شيء نبيو عيدي da makka. annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana dauki makami a ciki amma idan akwai larura wannan babu laifi kamar yadda malamai suka yi ta magana a kai yana sharhun nawawi ala sahihi muslim juz'i na tara shafin ɗari da talatin da ɗaya da nailu aqar imamu shaukani ya magana a kai mujallar na goma na biyar shafi na goma sha hudu fa yakunu hadha an-nahy fi ma ada man hamalahu lil hajati wa darura idan akwai larura musulmai na iya daukan makami don kare kawunansu su wanda shi ne abinda aljumhur akasarin malamai suke faɗa ya'ani ma zahaba ilaihi aljumhur min ahli ilmi ala hamli silahi li ghairi barura wala hajatin fa huwa mamnu idan babu larura babu wata bukata da ta sa musulmai za su dauki makami to bai dace a ce ana zuwa idi da makami ba bai kamata mutum ya shiga makka da makami ba sai mu je babi na gaba babi na 243 babu iyadatil fasiki babi game da tafiya gaida fasiki mara lafiya mutum ba shi da lafiya amma fasiki ne حدثنا سعيد بن أبي مريم سعيد بن الحكم الجمهي قال أخبرنا بكر بن مضر القرشي قال حدثني عبيد الله بن زهر الضمري عن هبان بن أبي جبلة القرشي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أن حديث عبد الله بن عمر بن عمرو عبد الله بن عمرو صحابيني عبد الله بن عمرو صحابيني أما حديث هذا موقوف عن عبد الله بن عمرو قال عبد الله بن عمرو يتي لا تعودوا شراب الخمر إذا مرضوا kada ku tafi gaida mashaya giya idan sun samu rashin lafiya nas'alullahi salamata wal afiya wannan sahabi ne amma isnadin hadisin yana da rauni saboda ubaidullahi bin zah bin zajjirin yakan zo da zahrin ubaidullah bin zajjirin ko ubaidullah bin zaharin yana da rauni in ka zo fathul bari mujallar goma sha biyu shafi na arba'in da ɗaya amma ibn hajar ya yi magana akan lallai salaf tun daga sahabbai zuwa ga tabi'ai da tabi'u tabi'in suna kyamatar zuwa gaida mutum fasiki mara lafiya a matsayin horo manyan masana hadisi irin al-imam bukhari in ka duba sahih bukhari al-imam bukhari musamman yayi babi باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا ومن لم يرد سلامه حتى تتبين توبته حتى كان امس سلم فاسقي da kin yin sallama ga fasiki duk wannan yana daga cikin abin da malamai ke kyamata ana kyamatar kusantar fasiki saboda nuna bacin rai game da addinin Allah tabaraka wa ta'ala ibnu hajar ya ce amma ta sashin hukunci ta sashen hukunci abinda akasarin malamai suka faɗa wato shine ana kin zuwa gaida fasiki mara lafiya a matsayin horo ne idan hakan zai zama horo gare shi idan hakan zai zama ishara gare shi gane kuskuren sai daina abin da yake aikatawa amma idan ba zai zama ishara gare shi ba fa kamar yadda ibn al-arabi ya faɗa kamar yadda al-imam an-nawawi ya faɗa wato bi an kafa tarattuba mafsadatin fi dinin aw dunya in lam yusallim sallama idan ya zama ba za a je gaida mutum ba saboda ya zama horo gare shi amma sai ya zama idan ba a je gaida shi din ba ba zai zama horo gare shi ba sai dai ma ya ƙara fandarewa to rashin zuwa gaida shi ya zama ba ma'ana saboda ana yin sa ne don ya zama ya yi tasiri saboda haka yasa ake cewa karka je gaida wani ko rashin zuwan zai sa ya gane kuskurensa amma idan rashin zuwan ka zai sa ya ƙara fandarewa to ai gwamma ma ka je ka gaida shi dan tana yiwuwa kusantarsa kuma a lokacin shine zai sa ya, bar abin da yake aikatawa na laifi shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ta yanda yake horon bayi in ka lura da alqur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cewa yakan hana ɗan adam saboda yana saba mishi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya toshe kafafen samu saboda kana ta saba mar ya toshe wannan kafa ka shiga wahala kayi kayi abin ya gagara to Allah yayi ne wai ko saboda zaka gane kuskuren ka ka gyara to amma idan wannan horo da Allah yake maka bai bai sa ka gane ba Allah yake to fatahna alaihim abwaaba kulli shay' to sai mu sako kuma arziki gare ka mu gani ko samu zai sa ka gane kaga Allah yana horo ga bawa da abubuwa guda biyu ya hana ka ko hana ka zai sa ka tuna laifinka idan baka iya tuna laifi ba saboda ya hana ka to sai ya baka wani kuma bashi ke sa ya gane kuransa wani idan yana samu kai lafiya kuwa yau kuɗi gobe kuɗi anya to sai ya koma ya tuna Allah to wani kuma rashin ke sa shi ya tuna Allah saboda haka hanyoyi guda biyu din nan Allah tabaraka wa ta'ala yana horo da su wato ga dan adam ko zai gane kuskurensa don haka yasa malaman suna suke cewa ka daina kusantar fasiki yana zama horo ne mai tasiri amma idan babu tasirin to kusantarsa shi ya fi dacewa Allah ya samu gane sai babi na ɗari da bakwai babu kalamul maribi inda iyada babu babi na babi na ɗari biyu da arba'in da uku babi na ɗari biyu da arba'in da uku babu iyadatin nisa'in lirrajul babu iyadatin nisa'in rajulin marib ɗari biyu da arba'in da uku babi game da mata su gaida wato namiji mara lafiya wanda mun fara misali da Aisha mun ba da misali da Aisha yadda ta tafi gaida Sayyidina Abubakar da kuma Bilal Allah ya kara musu yarda ta Imam Bukhari ya sake kawo babi musamman akan haka wanda wancan hadisin ma ya wadatar حدثنا زكريا بن يحيى البلخي قال حدثنا الحكم بن مبارك الباهلي قال أخبرني الوليد بن ابن المسلم الدمشقي ابن مسلم الدمشقي قال حدثنا الحارث بن عبيد الله الأنصاري الحارث بن عبيد الله الأنصاري شين بعد الأباري يتي رأيت أم الدرداء ناغ أم الدرداء على رهالها أكن سد رقمنتا أعواد ليس عليها غشاء أقي wato katako amma babu rufi kansa domin a zamanin da mace in za ta hau kan rakumi akwai abin da ake kiransa kundukuki wato kamar bukka ne ake dora shi akan rakumi to idan mace za ta yi tafiya amma ita ummu darda sai ya zama ga wato siddin an dora wannan bukkar amma ba a rufe ta ba saboda haka mutum na ganin ta shine laysa alaiha gisha'un bi ma'ana la gita'a alaihi babu rufi babu abin da aka rufe wannan wato bukkan da ake dorawa kan ragumi bisa al'ada aka rufe shi yadda ba za ka gane matar da take kan wannan siddin ba na ga ummu darda'i a'idatul li rajulin ta tafi gaida wani mutum min ahlil masjid daga waɗanda ke zama masallaci min al'ansar daga cikin al'ansar wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda al-Imam Bukhari ya kawo shi a cikin Tarihul Kabir amma saboda wannan mutumin al-haris bin ubaidillah al-ansari wanda ya ruwaito hadisin malamai suna cewa majhulul hal malaman hadisi sun kasu biyu game da shi mafi yawan masana hadisi na cewa an jahilci halin wannan malamin da ya ba da labarin ya ga ummu darda idan in ka duba mawsu'atul ahadisi wal asar da'ifa wal mawdu'a yana mujallal 10 shafin 190 amma akwai malamai da ke ganin ana karban hadisin mutumin kamar ibnu hibban ya sanya shi cikin kitabu sikat akwai ibnu hajar a littafinsa takribu tahzib shine tarjama ta 1032 ibnu hajar cikin fathul bari na ma yayi magana akan ubaidullah al haris bin ubaidullah al ansari da mujallal na goma shafin ɗari da ɗaya yana cewa abu darda idai an sani yana da mata biyu mata biyu yayi mace ta farko ita ce ummu darda al kubra sunanta khairatu wanda sahabiya ce sahabiya ce matarsa ummu darda ita biyu ita ce as-sugra ita ce hujaima ita kuma tabi'iyya ce tana cikin tabi'ai ba ta cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to anan idan aka ce ubaidullah al-haris bin ubaidullah al-ansari ya ga ummu darda'i ta tafi gaida wani mutum daga cikin al-ansar kaga ya nuna cewar ummu darda'i as-sugura ce ba al-kubra ba saboda ita al-kubra wato ita ce uwar gidan abu darda'i ta rasu a zamanin sayyidina usman ta riga mijin nata ma rasuwa shine abu darda'i kafin nan ya auri ummu darda'i as-sugura zamanin sayyidina usman yana shugabanci wanda tsakanin rasuwar ita waccan uwar gidan da amaryarsa ummu darda al-kubra da sugura an samu shekara hamsin don haka yasa shi wannan tabi'i ya iya ba da labari in an ce tabi'i wanda bai zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka bai santa ba ita ta rasu a zamanin sayyidina usman ita kuwa wannan ba ta cikin sahabban manzon Allah don haka ita karamar ce wanda wannan yana nuna cewar mace na iya tafiya gaida namiji kamar yadda muka ce ya ta'allaka da irin yanayin al'adar al'umma kamar yadda ibn hajar ya faɗa cikin sharhin hadisin hadisin aisha Allah ya gara mata yarda ana la'akari da fitina kafin a ce mace ta je gai da wani mutum wanda ba mijinta ba kuma ba dan uwanta ba amma ita ummu dardai babu shakka malama ce an riga an sani malama ce tana da ilimin gaske a wancan zamani kuma ga addini don haka don ta tafi gai da wani ba a mata shakka kuma kamar wancan zamani addinin su ba irin namu bane don haka a yanzu abu ne wanda ke mai wuyan gaske mutum ya kyale iyalansa su ringa tafiya gai da marasa lafiya ba tare da kiyaye waɗannan ka'idojin ba akwai sutura sannan akwai al'amnu min fitna wanda su ne ka'idoji guda biyu da ake la'akari da su sai babi na ƙarshe wanda za mu karanta wanda shine na 244 man kariha lil aidi haka ne man kariha lil aidi an yanzura ila al fuduli min al bait wanda ya kyamaci wanda ya tafi gaida mara lafiya ya ringa kalle kalle a gida ka je gaida mara lafiya sannan kana kalle kallen cikin gidan idan aka ce alfudul shine falalan mutanen gida falalan da Allah ya kebe mutanen gida da shi haddathana ali ibn hujr al-marwazi qala akhbarana ali ibn mushir al-qurashi عن الأجله بن عبد الله الكندي عن عبد الله بن أبي, أبي الهزيل القنوي قال دخل عبد الله بن مسعود على مريض يعوده عبد الله بن أبي الهزيل القنوي يبادل الأباري عبد الله بن مسعود صحابي من الله ya shiga wajen wani mutum saboda ya gaida shi ba shi da lafiya wa ma'ahu qaumin kuma akwai jama'a tare da shi wanda ya nuna babu laifi don an tafi gaida mara lafiya a cikin jama'a wa fil baiti imra'atun a cikin ɗakin akwai wata mata fata'ala rajulun min alqaumi wani mutum daga cikin jama'ar Abdullah bin Mas'ud sai ya dinga yanzur ila almar'ati yana kallon matan an je gaida mara lafiya jama'a Abdullah bin Mas'ud wani na kallon mata فقال له عبد الله شيخ عبد الله بن مسعود يجي لو أنفقت عينك إنا ما أتي إذا ننك يا تياري إذنك يا تياري كان خيرا لك دا شيء في مكة الخير wato da idonka zai huje ya fashe wanda shi ake nufi da alfaku yani ashakku ina ma idonka ya fashe ya tsiyaye ya fi maka akan kallon abin da kake gani abdullahi bin masud yana tawatar masa wanda yana zammul hawa na al'imam ibn al-jauzi shafi na 87 hadisin isnadinsa yana da kyau wato wannan ya nuna idan ka tafi gaida mara lafiya to a daina kuma kalle-kalle to ai wasu gidajen ma su suke manna hoton matan ko amma manna hoton matan ko da baka ɗakin in ka zo ka daga ido za ka ga hoton matan gashi na rate ala kulli halin ba shi da kyau mutum ya tafi gaida mara lafiya yana kalle-kalle wannan yana daga cikin abin da malamai ke kyamata ka tafi gaida mara lafiya iyakan abin da za ka yi ka gaida mara lafiya ka yi ka fita wannan shine abin da ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah shi sa albarka cikin abin da muka faɗa daidai kuma Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك